Allah yau za mu karanta wasu baituttuka da malamin buɗe da su kuma cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kammala littafin sai Allah maɗaukakin tsarki mai karbuwa tsakanin malamai da ɗalibai ilimi sai aka sake dawowa gare shi aka ce ya kamata ya yi sharha a kan littafin sai ya yi sharha ya rubuta ya sanya mai suna ma'aribul qabul sharhu sullamin wusul to kuma ka san da wuya a ce malam ya yi littafi wani ya yi sharhin littafin wani ya zo da sharhin da zai wuce na mai littafi saboda suna faɗa sahibu dari adra bil ladhi fi ma abucin gida shi ya fi sanin abin da yake cikin wannan gida kuma mai gida shi ya fi sanin yadda yake masa to a farkon mukaddima da malam yayi na ma'arifin qabul sharh sunnah al-usul yayi wata mukaddima kyakkyawa wacce ya kamata a dinga karantawa ko a dinga daurori a kanta Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta yabo yana ambatan sunayensa da siffofinsa da aikace-aikacensa subhanahu wa ta'ala a kusan shafi takwas a ɗan nazari na wanda ba shi da yawa gaskiya samun irin wannan sai ka ga yayi karanci galibi na ga malamai suna mukaddima za a yi Allah madaukakin sarki cikin yan shafuka kaɗan ko kuma yan layuka kaɗan amma malam alhafiz sai da yayi kusan shafi takwas duka ba abin da yake kawowa sai sunayen Allah maɗaukakin sarki da siffofin Allah maɗaukakin sarki da aikace aikacensa da ayoyi wani lokaci hadda hadisai yake kawowa to ba za mu samu karanta wannan ba kamar yadda sharasa ba ita ce zamu bi haka ba yadda da ita za a dogara insha Allah tabaraka wa ta'ala kasancewar ita ce sharha ta littafin don babu wanda zai zo yi sharha da za ta wuce ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu Allah madaukakin sarki ya kara mana shirya su amfanin karanta irin waɗannan littattafai da kuma haddace su malamai suna cewa su suke kara wa ɗalibin kwari a ilimi za ku wasu sun jima suna karatu amma ba su samu da soke ba samu da makuli ba sai ga mutum ya ce ma shekarunsa goma sha biyu sai kai shekarunsa ashirin yana zuwa zaure amma zai ga ilimin sa ba shi da kwari ko mutane ma za su iya gane haka domin bai gina ilimin akan tushe ba galibi ilmin usul yake karantawa wato yana za ka ga ya karanta Qur'ani ya karanta hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai karanta a tafsiri na alkur'ani sannan zai karanta furu'a a cikin fiqh zai karanta littattafai na aqida idan mutum ya takaita a nan ya takaita a nan bai karanta ilimi ilmul ulumul ala ilimin muka waɗanda su ne da kayan aiki su za su baka dama ka fahimci waɗannan abin da ka karanta irin su harshen larabci na hawo sarku balaga irin su mutsalawar hadisi ka'idodi da aka gina sanin ilimin hadisi a kai da usulun fiqh ka'idodi da aka gina fiqhu a kai da sauran ilimuka idan mutum bai karanta wannan ba sai ta bai kwari ba to malamai sun dauki ilimuka na addini kusan a dukkan fannoni sun wake su daga ciki akwai ilimi na aqida shi ma ya samu kaso na waje na malamai masu yawa da gaske akwai wannan littafi da muke karantawa da ake cewa sulamul usul malam al-hafiz الحافظ أحمد الحكمي عليه رحمة الله يغار لسان النسوى أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا إتي فالحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى إتي سوى وبعده wannan shi ne abin da ya buɗe littafin yake cewa abda'u bismillahi musta'ina ina farawa wannan littafin da sunan Allah musta'inan ina mai neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin duk abin da musulmi zai yi in bai samu taimakon Allah madaukakin sarki ba to babu ita ne al'amarin ma ba zai yi ba yace radin bihi ina ne yadda da Allah subhanahu wata'ala da abinda Allah ya kaddara da abinda Allah ya aikata subhanahu wata'ala yace mudabbiran shi wannan Allah shine mai jidduya al'amrana mu'ina sannan shine mai taimako na akan sha'ani na addini da kuma al'amuran duniya idan muka ɗauki wannan baiti na farko a cikin wannan littafi mai daraja malam ke cewa yana farawa da sunan Allah ya yi koyi ne da alkur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki ya buɗe dukkan surorinsa da basmala in banda sura guda ɗaya ita ma malamai a ulumul qur'an da kuma tafsiri duka sun yi bayani me yasa ba a buɗe ta da bismillah ba kamar yadda shafi yake faɗa litanzili hadhihi al-silsilata mubassila ita ta sauka ne da takwabi bismillah kuma rahama ce jin kai ta kuma a sura ce da ta dogara ta kwabi suka ce shi yasa kwata kwata ba a ma fara ta da da basmala to malam yake cewa ina fara da sunan Allah yanzu cikin wata riwaya jidda malamai wasu malamai suna raunata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amrin bi bali la yubda'u fihi bismillah fa huwa ajzam ko fa huwa afdal duk wani abu muhimmi da ba a fara shi da sunan Allah madaukakin sarki to yana da yankakkiyar albarka ba inda za a je shi sai sa malami ya fara littafin sa da bismillah haka duk wani malami na musulunci da bismillah yake fara littafi malamai suna cewa idan ka bude littafi baka ga an fara shi da bismillah ba to ka sa a zuciyarka ka kaddara cewar malamin yayi ya faɗe ta a zuciyarsa kafin ya fara amma ainihin galibi suka rubuce kaga wannan wake ne amma duk da aka sai ka abda bismillah ina farawa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala domin ya samu albarka malamai sun yi maganganu da yawa akan basmala wasu suka ce aya ce a cikin surori na alqur'ani wasu suka ce ba aya ba ce a cikin surori na alqur'ani an kawo ta ne domin tabarraki na mushafi'i da wasu daga cikin malaman musulunci suna gani aya ce a farkon kowace sura shi yasa suka ce aya ce a farkon fatiha su a wajen su idan baka karanto ta ba ka faɗe ta kamar yadda kake faɗin fatiha jahara to sallar ka da da saura domin kamar yadda ya wajaba ka cika fatiha ka karanta waɗannan ayoyin nata guda bakwai wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim haka sai ka kawo wannan aya sai ka karanta fatiha yasa idan ka je kasashe da suke kan mazhabi na shafi'iyya zaka sha mamaki imam yana kabbara ne zai fara yi anan mu zai ce alhamdulillah zai du'a wa istiftahi ko ya fara alhamdulillah rabbil alamin amma duran da Allah ya kai ka Misra ko kasar Somalia ko kasar Malaysia ko Indonesia idan limami ya kabbara idan a salloli ne da ake bayyana karatu asuba magariba isha ذاك يجي الله أكبر زي دعاء الاستفتاح في مكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ومن صوت ودن سدولين كما آية في أسفل كوت سورة أكا آية في أسفل سورة الفاتحة تو shi yasa malam ya fara wannan littafi nashi da sunan Allah domin ya samu dauki da kuma taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da yake so ya tuba yace abda'u bismillah ina farawa da sunan Allah kaga koyar da mu ake noma duk abin da zamu yi a fara shi da sunan Allah musta'inan ina mai neman taimakon Allah subhanahu wataala akan wannan aiki da zan yi na rubuta littafin yace radin bihi ina mai yadda da kaddara ta Allah madaukakin sarki abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara faruwarsa a cikin halittu ɗayan biyu ne ko dai ya kasance ya mutu daɗi idan ni'ima ce ko kuma ya kasance bai mutu daɗi ba idan masifa ce amma da wanda ya maka daɗi da wanda bai ma daɗi ba ba yadda mutum ya iya da Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ya haƙuri a cikin mutane da wanda ya yin haƙuri duka babu yadda suka iya ya sa gwara mutum ya yi haƙuri ya samu lada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo wucewa sai tarar da wata mata tana kuka akan wani kabari yake ce mata ya amata Allah ittaqi Allah wasbi yake baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri ba ta san annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ta gane shi ba sai take ce mai ilaika anni fa innaka khilbun an musibati yi nesa da ni ka daina ce mun yi hakuri irin masifar da ta shafe ka ba ta shafe ka ba dan ta ne rasu annabi sallallahu alaihi wasallam mai hakuri ne sai ya wuce ta bai ce mata komai ba wasu sahabbai da suka zo suka ce kin gane wancan wane ne ta ce ba ta san shi ba suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta gane kuskuren da ta yi sai sauri suka fi gidan annabi kira da amsa Allah su tabbata a gare shi ta shiga domin riwaya ingantacciya ta nuna ba shi da bawwa na annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da shamaki ta je kofar gidan annabi ta samu shamaki sai dai wasu lokuta da aka rawaito cikin wasu riwayoyi zaka dan cewa Abu Bakar ya zo ya nemi izini aka sai shi ba amma wasu lokuta sai a ce maka gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shamaki idan aka zo shiga ake yi wannan sai ka idan ka haɗa riwayoyin zai baka galibin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake amma in aka samu wani yanayi kuma na musamman akan ajiye shi mata to da ta shiga gida na annabi kira da wutar Allah tabbata gare shi tace ya rasulullahi ban gane ka ba na yi hakuri kaga sai yanzu kai annabi kira da wutar Allah tabbata gare shi sai yake ce mata innamas sabru inda sadmatil ula sannu kawai lada na hakuri yana tabbata ne a yayin bugun masifa na farko mutum ba zai samu lada ba akan masifu da suka same shi ko masifar da ta same shi sai in ya yi hakuri a karan farko amma idan sai da ya gama ife ifansa sai da ya gama buje-buje sai da ya gama surutai sai ya dawo ya ce kauna ya hakuri aka ce masa a yi hakuri ya ce hakuri sai annabi irin wannan mutum baya samun lada malamai suka ce musulmai sun kasu gida biyu ko mutane sun kasu gida biyu dangane da fuskantar masifu da kuma kaddara ta Allah madaukakin sarki na farko akwai waɗanda suke haƙuri ko kuma mataki biyu ne dangane da fuskantar masifu mataki na farko dole ne shine haƙuri mutum ya yi haƙuri idan ya yi haƙuri domin Allah maɗaukakin sarki zai samu lada shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce ajaban li amri mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair yi mamaki dangane da lamarin mu'mini dukkan al'amarin mu'mini alkhairi yace wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan tagomashin da alkhairin banda mu'mini dukkan lamarinsa alkhairi in masifa ta same shi alkhairi ne a gare shi idan ni'ima ta shafe shi alkhairi ne a gare shi idan ya samu kuɗi alkhairi ne a gare shi idan ya rasa kuɗi ya talauci nan ma alkhairi ne a gare shi idan ya yi jinya alkhairi alkhairi ce a gare shi idan ya samu lafiya alkhairi ne a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara wannan hadisin to yaya za a yi masifa ta zama alkhairi sannan rashin masifa ma ya zama alkhairi wadata ta zama alkhairi talauci ma ya zama alkhairi ga mu'mini annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce in asabatku sarra shakara fa kana khairan lahu idan kyakkyawa ta shafe shi abin da yake so ya samu dukiya ya samu ilimi ya samu kaza shakara sai ya gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'iman fa kana khairan lahu godiyar sai ta kasance alkhairi a gare shi domin zai samu lada wa in asabatu barra'u sabara idan kuma mummuna ce ta shafe sai ya hakuri ya karye ya yi hasara ya yi gobara ya yi hatsari talauci ya shafe shi sabara annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ya hakuri hakurin ya kasance alkhairi a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karshen hadisin walai kadalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan alkhairin daga Allah madaukakin sarki a ba shi lada akan masifa a ba shi lada akan ni'ima a ba shi lada akan wadata a ba shi lada akan talauci babu wanda yake da wannan kyautar daga Allah madaukakin sarki illa lil mu'min sai mu'mini shi kadai amma ka kafiri munafiki ne sabon Allah subhanahu wata'ala idan bala'i ya tafe shi me zai faru shi ya mai tubewa na farko ga masifar ta sane shi ba yadda ya iya da ubangijinsa na biyu kuma shi ba hakuri zai ba surutu zai kai ba zai jingina abin zuwa ga Allah madaukakin sarki ba sai ya ce maka an sa mai hannu idan kafiri ne sai ya kalli sama ya ce ya Allah me yasa sai ni kadai ne wannan masifar za ta sani duk a cikin mutane babu wanda aka tara mai wannan sai babu wanda ta zaba ta saukan mai da wannan masifar sai ni ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira haka kafirai sai sai ga mutum ya kalli sama yana faɗin irin waɗannan kalmomi na shirka to wannan shine mataki na farko lokacin da masifa ta auku shine hakuri mutum ba zai samu ladansa ba sai idan ya yi hakurin a karan farko kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa innama sabru inda sadmati ula hakuri yana tabbata ne lokacin bugun masifa na farko ana ce ma wani ya rasu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi fi musibati wa khudni khayran minha kai addu'a amma da aka zo aka faɗa ka kama wayo Allah ka tanga mu ta faɗi bai taimakon mu yanzu shi ke nan mun shiga uku sai can bayan rabin hawa a ce yi hakuri sai ka ce to kayi wanda ya yi wannan ba zai taɓa samun ladan hakuri ba domin lokacin bugun masifa na farko surutu ya kai surutai ya kai yana kai koken Allah maɗaukakin sarki zuwa ga bayansa amma lokacin da aka kawo labarin masifa ko labarin mutuwa ko wani mummunan labari ana faɗa sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda ya faɗa alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun waɗannan da idan masifa ta shafe su sai su ce inna lillahi ga Allah madaukakin sarki muke mallakarsa ce subhanahu wa ta'ala wa inna ilaihi raji'un kuma mu masu komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki akwai inda wani zai koma banda lahira ulaika Allah madaukakin sarki ce wannan talanka wato mutanen da idan masifa ta shafe su inna lillahi take cewa wasu mutai take ba ko eh bai mai alaihi salawatun min rabbihim halatoci yabo kala-kala da ubangiji ya tabbata a gare su wa rahmatun da kuma jin kai daga Allah madaukakin sarki masifa ta shafe su amma ta yi haƙuri Allah madaukakin sarki yana jinjina su wa ulai ka hum muhtaduna irin waɗannan su ne shi to wannan shine abu na farko da ya wajaba akan musulmi yayi haƙuri sai abu na biyu da bai zama wajibi ba amma idan mutum ya yi zai samu lada da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki malamai suna cewa arriba bil qadar mutum ya yadda da wannan abin da ya kalle har ma wani lokaci idan imanin sai yana da yawa sai ya ji gwara ma da wannan masifar ta same shi akan bata same shi wataƙila za ku yi mamakin wannan mutum ya kare ya ce wani zama da ya kare ya yi gobara ta riga ta auku ya ce ya gode wa Allah madaukakin sarki akan hakan bala'i ya same shi ya yarda ya gamsu da wannan abin daga Allah madaukakin sarki har kuma daga cikin magabata suna cewa ya jima gwara da wannan abin ya same shi akan a ce bai same shi wannan daga ji san mataki ne na annabawan Allah madaukakin sarki da salihan bayi da kuma siddiqai ba kowa bane ba imani bane irin namu cikin gidansa ya kone ya ce ya Allah subhanahu wa ta'ala na gamsu da wannan na yadda da hukuncinka da za a dawo a baki zaɓi cewar yanzu gidan nan bai ƙone ba da ya ƙone da kar ya ƙone me kake so sai ya ce gwara wannan bala'in ya same shi su waɗannan mutane na kwarai masu irin wannan imanin yadda suke hangen masifar ba irin yadda muke kallon ta ba su ya suke hangen masifa su suna kallon masifa a matsayin aiki ne na Allah nufin Allah to ya za a yi abin da Allah madaukakin sarki ya so abin da Allah ya nufata kai kuma ka ce baka ji dadin sa ba su a haka suke bai zama wajibi ba wannan sai mutum ya yarda da bala'i ne same shi abin da yake wajibi a gare shi ne ne ya hakuri hakuri shi ne wajibi amma yarda kuma wannan wani mataki ne da idan imanin mutum ya kai sai ya yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da shi ne malami yake faɗa a nan abda bismillahi musta'ina ina fara wannan littafin da sunan Allah madaukakin sarki musta'ina ina mai neman sauki da taimako a wajen Allah madaukakin sarki yace rabin bihi ina mai yadda da duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara min a rayuwa mai kyau ko mara kyau sannan a fari ko baki mai daɗi ko mara daɗi yace duk na yarda da shi mudabbiran ina mai yarda da Allah madaukakin sarki a matsayin mai jujjuya al'amura na da al'amuran duniya ga baki daya subhanahu wa ta'ala yake cewa ala lahu al-khalq wal amr wa wani waje yake cewa yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhn yana jujjuya al'amura ga baki daya duk abin da ka gani karkace kowa ne ne yake biyawa a'a in ma ka ga kowa ne to Allah madaukakin sarki shi ya ara musu lokaci kuma shi yayi nufi shi ya bada iko amma abin da suka yi in mai kyau ne to Allah madaukakin sarki ya ji da shi da suka juya al'amarin suka juya kasar suka juya garin idan sun juya cikin barna wannan kuma Allah madaukakin sarki bai yi izini ba a Allah madaukakin sarki bai baya san wannan abin da suka yi duk da sai da yi nufi kafin suka aikata wannan abin Allah madaukakin sarki ya dace da yace falhamdulillahi kama hadana mala yake dukkan yabo da jinjina da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ya shirya da mu don babu abin da ya kamata bawa ya gode wa Allah madaukakin sarki akai sama da shirya ila sabilil haqqi godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki akan shiryar da mu da yi ila sabilil haqqi zuwa ga tafarki na ne tafarki na gaskiya wannan musulunci wadda tabana sannan Allah madaukakin sarki yanayi ya zaɓe mu babu abin da ya kai ni'imar musulunci a cikin wannan samuwar gabaki ɗaya duk wani abin da zaka tuna na ni'ima a cikin rayuwa babu ɗaya daga ciki da ta kai ni'imar musulunci yasa addinin musulunci kamar yadda malami yake faɗa wani tabana Allah madaukakin sarki ya zaɓe mu ya sanya musulmai ba za ka gane hakan ba sai idan ka ji cewar musulmai su ne ɗaya bisa hudun mutanen duniya su ne kwatan mutanen duniya musulmai kwata ne kaɗai a cikin mutanen wannan duniya akwai mutum kusan biliyan takwas a cikin wannan duniyar da muke rayuwa amma biliyan shida duka ba Allah maɗaukakin sarki suke bautawa cikin su akwai yahudu akwai nasara sannan sauran mushrikai ne gaba ki daya to kaga zaɓi ne kenan na Allah madaukakin sarki da yi kamsu to sai Allah madaukakin sarki yake faɗa huwa da tabaku millata abikum ibrahim yace huwa da tabaku ma ja'ala alaykum fi din min haraj millata abikum ibrahim Allah madaukakin sarki da tabaku shine wanda ya zabe ku a barin sauran mutane ya sanya ku musulmai ba ku duka ba ba kuma kai ba وما جعل عليكم في الدين من حرج sannan addinin kuma ya zaba muku wanda babu kunci a cikin sa bai sanya muku wani kunci a cikin ba wanne ne addinin ya yake yake millata abikum ibrahim shine tafarki na babanku annabi ibrahim huwa sammakum almuslimin min qabl har zuwa karshen aya yake fada wani waje Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib Allah yana zaba zuwa gare shi duk wanda ya so sannan yana shiryarwa zuwa gare shi man yuni wanda yake komawa zuwa gare shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala kun ga addinin musulunci zaɓi akwai waɗanda suka yi fatar su yi addinin musulunci Allah madaukakin sarki bai kaddara musu wasu musulunta kafin su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam su ganshi wasu kuma sun yi fatar su su wannan gaskiya amma Allah madaukakin sarki bai kaddara musu ba cikin su akwai wani da ake kama yi Amr ibn Nufay wannan Amr ya kasance a cikin jahiliya ya rayu a cikin garin Makka a tsakanin mushrikai sai gane da fitrar da ainihin halitta da Allah madaukakin sarki ya mai fitra halitta kenan ta farko halittar mutum ta farko yadda zuciyarsa take tsaftatacciya wankakkiya gabanin alalata shi kamar jinjiri da aka haifa wannan yana kan sutura har zuwa lokacin da zai girma ya yi wayo ya iya bambance tsakanin mai kyau da mara kyau yana kan sutura da sanin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce kullu mawludin yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani dukkan abin haihuwa tayi dole jinjiri ana haifarsa ne akan tafarki mahaifansa biyu su suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko kuma su mai da shi ba majusai ba ma gudu to wannan mutumin da ake ce mai amur ibn nufai ya gano cewar shirka da mutanen makka suke da bautar gumaka ba addini bane na gaskiya shirme ne yace bari ya fita ya nemi addini na kwarai da ya fita sai ya fada hannun ba yahude malamin yahudawa hebron wasu kan ce habron habron babban malami kenan a cikin yahudawa kamar yadda musulmai mukan ce shekh mukan ce allama da sauransu su wanda ya kai ko kodwa suna ce mai habru ce sallama lokacin sarki ce ittakhadhu ahbara ko wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam zuwa ƙarshen aya sai ta kuma yake so abdullahi dan abbas habrul ummati wa turjumanul qur'an bujumin malamin al'umma da kuma mai fassara alqur'ani to da zai ko kuma amr ibn nufayl sai ya tafi wajen wannan malamin bai hudu ita mai ina roƙonka da Allah wannan addini naku da kuke kai gaskiya ce ya dan zauna a wajen sayin hidima yi karatu ya zo zai tafi ya ce zan faɗa maka wani zance addini na gaskiya a yanzu ba shi bane wannan da muke kai addini na gaskiya shine addinin nasara kiristanci kasan an yi lokacin da a duniya in ba yahudanci kake yi ba ba bautar Allah kake aka zo aka soke addinin yahudanci Allah madaukakin sarki ko annabi Isa da linjila bible sai ya zamanto dole ka tashi daga addinin yahudanci ka koma ka zama banasari in ba kiristanci kake yi ba ba bautar Allah kake ba kuma wuta mutum zai shiga bayan nan Allah madaukakin sarki turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka shafe waɗancan addinan guda biyu waɗancan tafarkan guda biyu da littattafan su gabaki daya aka kawo alqur'ani da ya kunshi duk abin da yake cikin su da kuma kari sai ya zama to in ba musulunci kake yi ba duk wani addini da kake a duniya ba Allah kake bautatawa ba sannan mutum ba zai samu rahama ta Allah madaukakin sarki ba shi ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce man muslim ya fitar wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار na rantse da wanda raina ke hannun sa jalla sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma ba yahudi ko ba nasare kirista kenan sai ya sake ya mutu da yi imani da abin da nazo da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min ahli an-nar fa sai ya kasance daga cikin wuta to kenan a yanzu in mutum zai ƙara rayuwarsa yana bin addinin yahudanci sau da ƙafa ba ma lalataccen ba idan ya mutu wuta zai shiga in mutum zai ƙara rayuwarsa yana bin injila sau da ƙafa addinin kiristanci idan ya mutu wuta zai shiga domin mai waɗannan addinan an shafe su Allah maɗaukakin sarki ya kawo alƙur'ani da ya kasance muhaiminan alai wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi مصدقا لما بين يديه من الكتاب هو ومهيمنا عليه القرآن يا ما مي وأنت اللي تتفهم يا شاكس قبل قبل كده قال ما يسمى سوى الله من أنت تنسل إلى تنعيك duk abin da ya ambata a cikin waɗancan littattafan a cikin alkur'ani sannan Allah madaukakin sarki ya taƙaita alkur'ani ga baki ɗayansa a cikin suratul fatiha in suratul fatiha kuma Allah madaukakin sarki ya takaita ta duk abin da yake cikin ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta kunshe ta sai ta babban malami ibn qayyim ya yi littafin sa mai girma madaridu as-salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan wannan yayi littafin Allah madaukakin sarki da ta to shi yasa lalle mu gane addinin musulunci zabi ne wancan mutumin Amr ibn Nufayl karshe ya koma wajen malamin ya koma wajen fasto bayan ya zauna ya hidima ya karatu da za su rabu ya ce mai an yi kusa a turo annabin karshen zamani wannan addinin da muke kai shi ma zai expire tashi za ta kare duk wanda bai shiga cikin addinin manzo na ƙarshen zamani ba shi ma ba Allah madaukakin sarki yake bautatawa ba kuma in ya sake mutu akai a mutum yace mai ka koma dan ƙasar ku a cikin garin Makka za a turo wani annabi na ƙarshen zamani sai Zaid sai Amr ibn Nufayl akwai ɗansa Zaid ibn Amr ibn Nufayl daga bashi ya mutane ya fito ya kamo hanya ya taho kafin ya isa garin Makka in fashi suka tare shi suka yi kwace mai kaya suka kashe shi gabanin ya mutu yake cewa اللهم إذ حرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ابني زيدا يا الله عندك حرم تامن تامن ونك الخير ليه الخير زوا غرمك da imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yace Allah karka haramta wa dana zai kaga sai Allah madaukakin sarki an sha addu'a ta shi bai kasance sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rayu tare da shi amma ɗansa zai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara da'awa a cikin garin Makka da'awar tauhidi zaidu ya karbi musulunci ya shiga kuma a hannun zaidu da matarsa yar uwar umar ibn al-khattab da ake ce mata fatima umar ibn al-khattab ma a hannun wannan mutumin da matarsa ya ya musulunta Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu saboda haka dole mu gane wannan abin da malam ya faɗa na cewar Allah madaukakin sarki ya zaɓe mu واستبانا كو يجي فلا أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا فالحمد لله كما هدانا منا ودي قال الله من كتن سركي دي يبو أغريش كما يدي يجري يجمو إلى سبيل الحق زوا غتفركي نجسيا يجي واجتبانا سألنا يزابين zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki ka samu kanka a cikin musulunci kamar yadda na ambata mana musulmai fa karka ɗauka musulmai su suka fi yawa a duniya musulmai su ne kwata ɗaya bisa hudun mutanen duniya kusan biliyan biyu da kaɗan ne cikin duniyar da kana da kusan mutum biliyan takwas kusan mutum biliyan shida ba Allah maɗaukakin sarki suke bautatawa ba ya kamata mu san wannan idan muna sanin wannan shine abin da zai ƙara sawa mu yi riko da addini na Allah maɗaukakin sarki mu daina wasa ne domin mu an haife mu a cikin musulunci ba mu san wahalarsa ba sai sa za ka gana wasa da shi sai sa za ka gana tafiya da addini na Allah amma sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka san wahalar addini su suka san menene musulunci domin su da nufi na Allah madaukakin sarki sa'annan da wahalar su da share gumi da bala'i da azabtarwa suka isa zuwa ga addini na Allah madaukakin sarki akwai wanda sai da suka rabu da komai akwai waɗanda sai da aka maida su bayi akwai waɗanda aka kashe su ma a ƙoƙarin ne suna cikin addinin sun shiga suna ƙoƙarin tabbata a cikin ta akwai waɗanda sai da suka ba da dukiyar su aka bar su suka tafi misalin irin waɗannan mutanen zankawo sai mu tsaya a kai Salman al-Farid Imam Bukhari ya kawo cikin littafin sa Kitabul Manaqib babu manaqib Salman babin da yake magana akan darajoji da matsayi na Salman al-Farid a cikin addini na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tadawala ni bid'ata an Salman عند البخاري تداولني بضعة عشر من رب إلى رب اتسمى لمتون قوم شاء sun yi ta fatin fatin gani daga mai gida zuwa mai gida wato sai da yi bauta ya zama bawa a hannun sama da mutum goma duka wai a kokarin sa na neman addinin gaskiya to kai kuma me kai ni me nayi su me suka yi ba abin da muka yi babu wani kokari da muka yi Allah madaukakin sarki yi musulmai kowa an haife shi a gidan da ake musulunci buɗe ido yayi wayoyi ya ga ana addinin musulunci a cikin gidansu Salman al-Farisi ba haka ya samu musulunci ba a ƙasar su ta fari Iran kenan a yanzu da kewaye bautar wuta suke majusawa ne sun ce majus majusawa ne suna cewa akwai alloli biyu a cikin wannan duniya akwai Allah haske akwai Allah duhu Allah haske abin da yake wakiltar sa wannan wutar suna bautar Allah haske mahaifinsa shi yake kula da wannan wutar ta su aka ce ba ta bari ta mutu wasu suna cewa sama da shekara dubu sun yi ta kokari kada dai wannan wutar ta mutu shi yasa suke ajiye mutum tana yin ƙasa sai a sake iza mata wuta domin ita ce bautawa mahaifin salman al-farisi shi yake kula da wannan wutar sabin wato shine bokan su salman al-farisi shi ma ya gano da fitrar da abinda Allah madaukakin sarki ya dasa a cikin zuciyar kowane mutum Allah ya dasa wasu ababe a cikin zukatanmu na farko Allah ya dasa mana tauhidi sanin Allah subhanahu wa ta'ala da san alkhairi mutum ko a jeji ya tashi tsakanin dabbobi ya san Allah zai dinga jin cewar akwai wani abu da ya kamata a ce an bauta mai amma ba zai taba sanin ya zai bauta mai sai Allah madaukakin sarki yake bala wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lam taba al-muqtiduna sannan ma kunta tajri mal kitab wala al-iman da irin so wajen ka ballan fa adam mutum zai iya gano cewa akwai Allah madaukakin sarki ko a jeji ya tashi kadai tsakanin dabbobi amma bai isa ya gano hanyar da zai bauta wa Allah ba sai ta hanyar manzanni da fatan mun fahimci wannan kowace zuciya ta san akwai Allah kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mana wasu ababe ya halice mu daga cikin waɗannan ababen da za su kai mu zuwa ga cewar akwai mahalicci akwai mai rauni da muke da kowa yana jin cewar akwai abin da suke kira supernatural power wato akwai wani ƙarfi da yake sama da mutum akwai wani ƙarfi da ya fi kowa akwai wani ƙarfi da yake rike wannan duniya mu wajen musulmi ne suna wannan ƙarfin shine Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbu as-samawati wal arda an tazula Allah shi ya rike sammai da ƙasa sammai da ƙasai domin kada su bushe daga inda suke idan Allah madaukakin sarki ya sake rubujewa zafi su rushe shi yasa baya bacci baya gangadi subhanahu wa ta'ala da wani gangadi na sakan ko kasa da sakan duniya rubujewa zafi shi yake rike da duniyar gaba ki da subhanahu wa ta'ala to Allah madaukakin sarki sai sanya mana wannan rauni wannan rauni yana daga cikin abin da yake jan bawa zuwa ga sanin mai mahalicinsa kuma Allah ya dasa mana cewa a cikin kowace zuciya ta san akwai mahalici ta san akwai Allah subhanahu wa ta'ala amma mutum bai isa ya gano ta ya zai bauta wa Allah amma zai san cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin waɗanda suke cewa ba Allah cikin sarki akwai mulhidai na ƙasar rasha ake ce musu communist a baya in gurgusu sai dai daga cikin sojojinsu da yake ambatawa ya musulunta daga baya ana yaƙi ya tafi yana rubutun wuta sai aka harbo jirginsa pilot zai iya fita daga jirgi ya sauka kafin jirgin ya gama konewa aka sake musamman irin jirgin yakin da shi kadai ne a ciki amma idan akwai mutane a ciki dokar ba zai sauka ba sai mutum na kashi ya fita ba kamar direban mota ba kai tsalle ka fita a'a shi direban jirgi baya fita kuma haka suke suna da wannan tarbiyya sai mutum na ƙarshe ya fita jirgi shi ne ƙarshen fita ko zai halaka haka suke a to idan ya fita kuma zai ci gaba da control wannan sai aka harbo shi abin da ya ja ya musulunta ya ce kawai sai ya ji yana Allah Allah shi ma sai daga baya ya zo yana tambaya me yake faɗa yake faɗa mai ai mahalicin kowa ne sannan mahalicin kuma shi ba ya rayu akan cewar babu Allah madaukakin sarki su ne masu cewar ba Allah amma da bala'i ya same shi sai ya yana kiran Allah subhanahu wa ta'ala domin zuciyar ta san akwai Allah shi ne kawai yake inkari da harshen shi sa Allah madaukakin sarki sai ya fir'aun da yake faɗa wa ja'adu biha wa tayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa suka yi musu da ita wannan gaskiya kalmar ta Allah madaukakin sarki bayan kuma rayukansu suna da sakankancewa suna da yaƙini da cewar ne gaskiya suke musu to kaga Allah madaukakin sarki ya ce wani asirin fir'aun duk ƙaryata annabi Musa da yake ƙarya ce shi ma ya san a cikin zuciyar su cewar annabi Musa akan gaskiya yake amma ba zai yi bane saboda yana tsoron mulkin ba zai duba saboda ya raina wanda Allah madaukakin sarki ya turo sai sauransu amma na khairun in hada alladhi huwa mahinun wala yakadu yudhi shinni ne na fi alkhairi ko kuma wannan da yake wulakantaccen kaskantaccen ba shi da komai sannan baya iya ma bayyana zance yana in ina baya iya magana yace yanzu wannan za ku kura bude wani waje ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti sun mulkin misra ba gare ni yake ga ƙoramu suna gudana ta karkashi na aka ce ya gina gidansa da kan koji sai zai zai mutu wayo ce ruwa yana gudana ta karkashin sa afala tafsiru ne yace ba kwa gani kullum mun kullum annabi Musa to wasu daga cikin kafirai hasada take sa su suke bin gaskiya wasu daga cikin su kwadai wasu daga cikin su a san zuciya komai dai ko wanda daga cikin su yana da irin nashi dalilin wasu kuma bin iyaye bin iyaye ya tashi ya ga ana bautar kaza shi ma zai doro akan wannan abu to saboda haka ne abin da nake so mu tunatar da mu shine mu gane cewar addini na Allah madaukakin sarki zabi idan Allah madaukakin sarki yayi ka musulmi ya zabe ka domin ka kashe ne turawa ne ne ba su ba abin da ba su da shi banda abu daya Allah madaukakin sarki kai ya baka shi ne wannan addini na musulunci kuma domin shi ne addini na gaskiya duk da yadda ake yakarsa amma shi ne addini da ya fi kowanne ci gaba a cikin shekaru biyar daga dubu biyu da ashirin zuwa yanzu sai da aka kirga sabon musulmai sama da mutum miliyan ɗari uku da miliyan ɗari inda za ka ji dukiyar da ake kashe wa addinin kiristanci domin a mai da mutane kiristoci za ka yi mamaki bai kai kwatan kwatan kwatan abin da musulmai suke kashewa ba wajen kira zuwa ga Allah madaukakin sarki amma da ke musulunci shine addini na gaskiya ka ga shine ya fi rashin gatar kashe mai dukiya amma kuma shi mutane suka shiga domin gaskiya haka take bil haqqi sultan gaskiya tana da sultani tana da iko take jan mutane zuwa gare ta su kuma waɗannan mutane kafirai Allah ya yi da karanta karanta da leke leke kuma in suka gano gaskiyar ilu su za su ga sun sallah saboda haka addinin musulunci zaɓi kasancewar mutum musulmi zaɓi ne daga Allah madaukakin sarki da kuma kyauta dole gode wa Allah to wannan shine misali na farko da na bamu na mutumin da sai da ya zaman tubawa a wajen neman addini na Allah subhanahu wa ta'ala Salman al-Fari sai misali na biyu da zan mana shine Suhaib ibn Sinan al-Rumi wannan bawan Allah Suhaib ibn Sinan al-Rumi shi kuma shi ma ya samu musulunci ba ta irin hanyar da mu muka samu na da na faɗa kowannen mu an ana kai shi musulmi ya tashi ya ga iyayensa musulmai kakanninsa musulmai kakannin kakanninsa ma musulmai mu haka muka tashi da kamala amma su haihu ya tashi a wajen iyaye kafare ya fara addini na bautar gumaka aka sai aka ɗauke shi aka yi ƙasar turawa da shi ya sake dawowa jazirar larabawa za ku ji suna cewa rum rum a cikin littattafai na tarihin musulunci aka ce rum ana nufin turawa ya sake dawowa jazirar larabawa su haihu ya iso garin makka ya ci gaba da ko dago yana neman kuɗi ya tara kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa ta tauhidi a garin makka su'aibu ya ga da'awar ta burge shi ita ce gaskiya ya shiga cikin addinin Allah kafirai suka azabtar da shi abin da ya faru ya faru a malam mai littafin suwar min hayatul sahaba ya kawo tarihin sa a cikin tarihan sahabbai na nabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa ne daga shi yake cewa su'aibu yana daga cikin kafiran yana daga cikin mutanen da kafirai suka kama suka azabtar lokacin da suka musulunta daga cikin azabtar wanda suka mai ɗaure suka ɗaure su haihu domin su ana shi hijira na salatan ya riga hijira wajibin kowane musulmi ne a ko'ina yake a cikin duniya a wancan lokacin ya tafi garin madina wajen annabi kila da mutum Allah su tabbata da domin a kafa daular musulunci domin idan aka zauna musulmi ɗaya misali abin kasuwa goma a cikin garin azare da biyar a jama'ar da za su iya yi amma waɗannan goman da biyar da sha biyar idan suka zo suka haɗu a ga ɗau misali za su tada gari kuma za su yi ƙarfi a wajen kafin mutum ya zo ya ce zai yaƙi sai ya shirya amma aka ce ɗaya na can biyu na can uku na can bakwai na can kaga suna nan a tarwatse za a yi zuwa a kashe waɗancan a dawa a kashe wayannan a dawa a kashe wayannan a dawa a yi wannan kaza Allah madaukakin sarki sai kaddara ya wajabta aka hijira Nabi sallallahu alaihi wasallam anan ya kafa daular da ba a taɓa samun makamanci ta ba a tarihi daular da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa tun a shekara ta farko ta hijira wajen shekara ta ɗari shida da mutu a kalandar miladiya har sai da ta kai 1924 kafin aka kai wannan daular kasa shekaru ɗari kenan da ɗaya baya tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta tuta ta musulunci bata taɓa faɗuwa ta tabbata a ƙasa ba ba sai sai an ɗage ta tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta a shekara ta ɗari shida da motsi miladiya sai da ta kai shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da hudu kafin wannan daular aka iya kai ta ƙasa ba a taɓa samu a cikin tarihin musulunci wata daula ta zo shi shekara dubu wannan ta ma ta wuce shekara dubu amma saboda addini ne na Allah madaukakin sarki saboda gaskiya ce Allah madaukakin sarki ya wanzar da ita kuma a yanzu kuma inda za su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai sake kafa musu wannan daular tasu su haifin su suna ne gobe bayan sun ɗaure ni sai yi da sai su yi musu wani sai ya nuna musu kamar cikinsa ya ɓaci sai ya fita ya je kamar ya tsuguna ya yi ba haya sai ya dawo sai ya fita ya sake dawowa suka kunce sai ya fita ya sake dawowa wasu daga cikin waɗanda suke gadinsa a maɗaurar su suka ce a ku rabu da shi ai allolin mulata da uzza sun shagaltar da shi da cikinsa ku je ku yi bacci ba inda zai iya zuwa ba zai iya gudu ba su ba san dabara musu suna kwanciya suka yi bacci ya kwashe su sai su haihu ya fita ya kama hanyar garin madina suka farka babu su haihu suka ce ai babu ba hanyar da zai bi kai hanyar madina sun san musulmi ne hijira zai zai fito da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka idan suka tarar da shi su haihu da idan su ya hauka wani tsauni dutse ya ciro a kwari da bakarsa ya dana ya ce musu ya ma'ashara ƙuraishu ya ku taron ƙuraishawa wallahi kun san cewar ina da cikin mafiya iya harbi a cikin na iya harbi da kibiya kun san wannan suka ce ya ce wallahi ba za ku yi ƙoƙarin kama da ku iso gare shi ba sai na kashe mutum daga cikin ku da kibiya duk kibiya ya ce insha Allah ba zan kuskure ba sai na kashe mutum ɗaya kuma ina da guda arba'in ya kun san zan iya kashe mutum arba'in a cikin ku suka ce suka ce wallahi ba za mu barka ba ka tsira da ranka da kuma dukiyarka za ka iya hijira amma sai suka zo ana ciniki da shi a lokacin ko dai ya ba su dukiyar da ya tara a rayuwarsa aka ta bi shekara talatin yana ko dago yana sana'a yana neman kuɗi a cikin garin maka ya bi shekaru talatin amma aka ce mai ko dai ya ba da wannan dukiyar a bashi ya yi addini na Allah madaukakin sarki hijira zuwa ga Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya hakura da hijira na san daɗe ne daga cikin mu'ayyan sai ya zauna ya yi tunani ya yi shawara ya yi kaza yanzu wannan zuciyar zai bari ya yi kaza wasu daga cikin ma'araunin imanin ba za su yi ba amma da ke sahabi yana da shi sallallahu alaihi wasallam da ke ya san menene addinin musulunci ya san ni'ima ta musulunci ba a musulunci aka haife shi ba nema ya yi Allah madaukakin sarki na kace shi sai ya ga gware ba su wannan dukiyar yi hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka yi yace tunda haka ne sai tafi can gidansa a jikin kofarsa waje ka za ka tone za su ga tukunya su ɗauki abin da yake cikin dukiya shi ne abin da ya tara suka je suka cire suka bashi hijira kafin ya isa garin madina mala'ika jibril ya tashi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da wa minan nas man yashri nafsahu jawa'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad Allah ya daga cikin mutane akwai wanda yake kwantar kansa domin neman yardar Allah mu sarki zai ba da kuɗi domin a bashi addini na Allah madaukakin sarki Allah ce daga cikin su akwai irin wannan sahabin da ake mai suhayi ibnu sinan ne ko ne ayat tana cikin suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe ta mutai anan sai yace rabiha al-bay'u aba yahya rabiha al-bay'u wannan kasuwanci da kai da Allah madaukakin sarki ya kai baban yahya yayi riba wannan kasuwanci yayi riba wani kasuwanci ne ya bada kuɗi an bashi musulunci ya bada kuɗi ya kai musulunci wannan sai a cikin sahabbai wani kuɗi ya bayar ya sai musulunci akwai wata aka zo za a wani ta ummu sulaimi ta ce wa abu talhata ya abu talha kai mutum ne mai hankali me yasa kake bautar gunki sai ta faɗa mai irin waɗannan maganganun har ta ja hankalin ta ce wallahi ya zo zai aure ta ne ta ce kai mutum mushriki ne babu aure tsakanin musulma da kafiri ta ce amma in ka yadda ka musulunta to musulunci shine sadaki kana musulunta shikenan wannan musulunta sadaki na ke ita ce aka ce ba a taɓa ganin matar da saddai sadaki mai daraja kamar ummu sulaim mahaifiyar anas ibn malik radiyallahu anhu saboda haka dole ne mu gode wa Allah madaukakin sarki akan neman sa kuma wannan abin da malam ya faɗa a ƙarshen baiti na biyu lalle haka yake alhamdulillah kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana muna dukkan yabo godiya da kujina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya shirye da mu ila sabilil haqqi zuwa ga tafarki na gaskiya wannan addinin na musulunci duk abin da ba shi ba shirme ne kuma ba zai kai mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki ba kamar yabtari ghayra al-islam dinan falan tuqbal min wanda ya nemi wani addini ya bi ghayra al-islam ba addinin musulunci ba dinan a matsayin addini yace falan aw faw faw yuqbal minhu ba za a karɓa ba da gare shi ko fil akhirati min al-khatirin yana da cikin sababu samu a gidan lahira to Allah ya ce wacce ba a mala ya ce wacce ba na Allah ya zaɓe mu ya sanya mu musulmai ya zaɓe mu ya mana kyautar addini na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba da zai sarki da kan abin da na faɗa da gidan lahira musulmai da kuskure na sarki ba ta mu ya shafe shafe ko kwalam